بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ويقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وذكر ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna goma sha takwas ga watan sha'aban hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 17 ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na goma a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma har yanzu muna nan a cikin suratul mulk wanda darasinmu na baya satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen aya ta 27 haka ne ko inda allah subhanahu wa ta'ala yake bayani akan kafirai da allah subhanahu wa ta'ala ya musu wa'azi ta hanyar manzan allah sallallahu alaihi wa sallama cewa za a yi tashin alkiyama kuma za a koma zuwa ga Allah sai suke tambaya cewa inda gaske ne alkawarin da ake musu na cewa za a yi tashin kiyama a faɗa musu mana yaushe ne asalin ran da za a yi tashin kiyama ɗin Allah ya ce ka ce da su sanin yaushe za a yi tashin alkiyama na wajen Allah kuma iyaka ni mai gargaɗi ne kuma mai bayyana gargaɗinsa a fili Allah ya ce amma lokacin da suka ga azabar Allah ta karato ta matso kusa da su a lokacin fuskokin waɗanda suka kafirta za su zama baƙaƙen fuskoki sannan kuma za a ce da su wannan shine abin da ku kasance kuna karyatawa ko kuma kuka kasance kuna roƙon cewa inda gaske ne a gaggauto muku shi a kawo muku shi Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya samu dace za mu tashi kan aya ta 28 Allah ta'ala ya ce Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi bayani dangane da wannan abin da kafirai suke ikirari cewa inda gaske ne za a yi tashin alkiyama a faɗa musu yaushe ne ran da alkiyama za ta tsaya sannan kuma Allah ya ba su amsa ya kuma nuna musu cewa akwai ran da alkiyaman za ta tsaya kuma za su yi nadaman waɗannan maganganun da suka kasance suna faɗi a duniya Allah sai yake mai da martani dangane da abin da kafirai suke yi na mummunan fata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sahabbai Allah sai yake ce da su kul ara'aytu Allah ya ce ma annabi ka ce da su ku bani labari mana in ahlakani Allah in ma Allah ya halakar da ni wa man ma'iya da waɗanda suke tare da ni cikin sahabbai aw rahimana ko kuma yayi mana rahama faman yujirul kafirina min azabin alim waye isa ya tseratar da kafurai daga azaba mai radadi malamai suka ce wannan ayar Allah ta'ala yana mai da maltani ne zuwa ga kafurin makka da sauran kafurai ta yadda suke ma annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai mummunan fata suna musu fatan halaka suna musu fatan tabewa suna musu fatan lalacewa a rayuwa to shine Allah yake maida musu martani cewa ka ba su amsa ka ce da su kuma ba ni labari ku kaddada cewa yau da ni da sahabban da suke tare da ni in Allah ya yi mana azaba ko ya yi mana rahama ku kafulcin da kuke kai waye isa ya tseratar da ku daga azabar Allah kenan abin nufi shine azabar da Allah zai yi mana ko rahamar da Allah zai yi mana ba zai sa ku tsira daga azabar Allah ba in kuna kan kafirci wannan kafircin da kuke kai ko da kun mana fatan mu mutu ko da kun yi fatar mu halaka to ba matsala ba ce don mun mutu in dai kafircin nan na tattare da ku to azabar Allah tana biye da ku ba wanda ya isa ya kwace ku daga azabar Allah to shi yasa Allah ya ce qul ara'aytum a ce da su ku bani labari mana in ahlakani Allah idan Allah ya halakar da ni wa mamma'iya da kuma wanda suke tare da ni cikin sahabbai aw rahimana ko yayi mana rahama faman yujidul na min azabin alim ka fada mun ku fada mun wane ne ya isa ya wato ainihin tsiratar da kafirai daga azaba mai radadi ai ba matsala bace saboda haka kenan wannan mummunan fatan da kuke kamar yadda Allah ya yi ta bamu labari a wajaje da yawa a cikin alkur'ani yadda kafirai suke fatar mummunan abu ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa shi yasa a wani wajen Allah ta'ala yake cewa am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون
mm.
قل تربصوا فإني معكم من المتربصين
Allah ta'ala ya ce am ya na sha'irun malamai suka ce ma'anan am anan bal ya na kenan cewa suke yi wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wai sha'irun suna cewa wai annabi mawaki ne amma suka ce na tarabbasu bihi raibal manun suka ce muna jira ne mun yi dako muna jiran yaushe mutuwa za ta ɗauke shi kar ku damu ai zai mutu Allah sai ce kul tarabbasu Allah ce ka ce da su ku jira ina ce da mutuwa ce kuke fata in mutu Allah ce to ku jira fa inni ma'akum minal mutarabbisin ina tare da ku cikin masu jira ni ma ina jiran ajali ne kuma kuna jiran ajalin ku ne daga koda na mutu abinda kuke tattare da shi na kafirci to azabar Allah tana nan tana biye da ku ma'ana rayuwata ba ita ce matsalar ku ba matsalar ku ita ce kafircin da kuke yi jama'a Allah ya samu na fahimta to shi yasa Allah ya ta ba mu labari yadda su kafiran nan duk wani abin da ya faru to fata suke yi wannan abin ya zama ajalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sabansa shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai tafi yaki akwai wasu daga cikin waɗanda ba su tafi yaƙi tare da manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin larabawan makka mutanen ƙauye larabawan ƙauye Allah ta'ala ya bada labari cewa za su zo su baka uzuri kan cewa dalilin da yasa bamu bi ka yakin nan ba saboda muna da nauyin 'ya'ya da iyalai ne akan mu saboda haka ayi mana afuwa Allah yake cewa sai yaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rabi shaghalatna سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا mm.
فغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا Allah madaukakin sarki yana bada labari lokacin da aka je za a tafi Hudaybiya akwai kafiran da basu bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam akwai munafikai cikin musulmai waɗanda basu bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama Allah yake cewa sayaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rab Allah ya ce waɗanda suka zauna basu tafi yaƙi ba cikin kafiran Makka wato cikin larabawan ƙauye za su dinga ce da kai shagalatina amwaluna wa ahluna za su zo su ce maka ya rasulallahi abinda ya hana muku ta yaƙi shine nauyin iyalai da hada-hadan kasuwanci na dukiya wannan shi ya rinjaye mu wannan shi ya ɗauki hankalinmu mushag- muka shagaltu da shi wannan shi yasa ba mu samu damar bin ka yaƙi ba saboda haka fastaghfir lana ka roƙa mana gafaran Allah ka roƙa mana yafiya a wajen Allah Allah ya ce yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗin abinda ba shi ke cikin zukatansu ba da harsunansu suna buɗe baki su faɗi abinda ba shi ne a zukatansu ba Allah ya ce kulka ce da su faman yamliku lakum min Allah shay'an wane ne ya isa ya mallaka muku wani abu daga Allah wa ya isa ya baku wani abu in arada bikum darran in Allah ya nufe ku da wata cutarwa au arada bikum naf'a ko Allah ya nufe ku da wani amfani in Allah ya kaddari wani mummunan abu zai same ku wa ya isa ya hana in Allah ya kaddari wani kyakkyawan abu zai same ku waye isa ya hana Allah ya ce bal kana Allahu bima ta'maluna kabira Allah madaukakin sarki ya kasance mai sani ne masani ne sani na bada labari dangane da abin da kuke aikatawa to sai Allah ya bamu labarin menene yasa su din basu je wannan yakin ba da gaske ne iyalai ne da dukiya da kasuwanci ya shagaltar da su ya hana su zuwa yaƙi Allah ce karya kuke ba haka bane sai ce bal zanantum allan yanqalibar rasul بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم Mm, والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم mm,
وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا Allah sai ya ce abin da ya hana ku zuwa yaƙi shine bal zanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada Allah ya ce kuna zato ne a lokacin da za a tafi yaƙi tsammanin ku shine da annabi sallallahu alaihi wasallama da mu'minai kuna tsammanin cewa ba za su taɓa dawowa zuwa ga iyalansu ba har abada abinda kuka raya a ranku shine in an fita wannan yaƙin mutuwa za a yi shi yasa ba ku fita ba abin da ya hana ku fita shine zuciyarku zukatanku sun nuna muku cewa fa in an je wannan yakin fa duk wanda ya tafi wannan yakin ba zai dawo ba Allah ya ce wa zanantum zanna sau Allah ya ce kuka yi mummunan zato ma Allah wa kuntum qauman bura kuka zama halakakkun mutane kaga kenan wayannan ayoyin sun nuna mana hatta yaki in za a fita akwai waɗanda ba sa fita yakin saboda in za a fita yakin to suna fara ji maransu cewa da annabi da sabai in sun tafi ba za su dawo ba to shine anan Allah yake faɗa mana yake maida musu amsa yace ka ba su labari ka tambaye su idan Allah ya halakar da ni da ni da waɗanda suke tare da ni to mutuwarmu ko Allah ya mana rahama rahamar da Allah ya yi mana ba zai tseratar da ku daga azabar Allah ba matukar kuna kan kafirci a cikin suratun nisa Allah maɗaukakin sarki yake cewa allazina yatarabbasu na bikum الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين الله يحكم بينكم فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا Allah ta'ala yake cewa daga cikin siffofin kafirai da munafukai da Allah zai tattara su a wutan jahannama ran tashin kiyama Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama alladhina yatarabbasuna bikum sune waɗanda suke zaman dako suna jiran masifa da bala'i ya afka muku idan aka tafi yaƙi Allah ya ce fa in kana lil fa in kana lakum fatufin min Allah idan kuka sama wato buɗi da nasara daga Allah aka je yaƙi aka samo ganima ƙalu alam na kuma aku sai ce da ku a duniya kan ma'ana da kafin a zo yaƙin nan ba tare muke da ku ba ba unguwar mu ɗaya ba ba tare muke sallah ba Allah ya ce amma wa in kana lil kafirin nasibu idan kafirai ne suka ci nasara kafirai ne suka samu ganima kafirai ne suka samu sa'a qalu alam nastahwid alaikum wa namna'akum minal mu'minin sai su ce shin ba mun muku iyaka da wa'annan mu'minan ba ba mun ce kar ku sake zuwa gunsu ba kaga yanzu in za a tafi yakin Allah ya cewa ya tarabbasu na biku suna jiran wani mummunan abu ya same ku damuwarsu su ji bakin labari ya samu musulunci damuwansu yau su ji an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun mutu an gama da su damuwarsu kenan wannan ita ce damuwarsu shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum fanfiru shubati يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا inna minkum laman la yubqi'an وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قالوا فإن أصابتكم مصيبة قال qalu alam nakum ma'akum فإن أصابتكم مصيبة قالوا ألم نكن معكم wa inna minkum laman la yubqi'an fa in asabat فإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم in asabakum fadlun min Allah فإن أصابتكم in فضل asabakum fadlun min Allah فإن أصابكم فضل من الله قالوا
haka ne kuwa a kawo ɗauki mana haramoyi ya yi hallazi na amanu ku zo hijirakun fanfiru shubatin a wunfiru jami'a wa inda minkum lamai laibabdi anna fa'in ta ta ki zuwa to almuhim dai aran ba Allah ya saka da alkhairi eh amma kafin mu tashi ka gyaro ta Allah ta'ala yana cewa ma annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kai imani khudhu hidrakum Allah yana cewa ku zama a bisa taka tsantsan ku yi tanadi fanfiru subatin Allah ya ce in aka ce ku fito yaki to ku fito tawaga tawaga mutum guda guda a winfiru jami'a ko kuma ku fito bai ɗaya gaba ɗaya sallah ce amma ku sani daga cikinku wa inna minkum laman laibabti'an akwai daga cikinku waɗanda suke ja baya baya laibabti'an na shine ja baya baya shi yasa ake ce ma agwagwa albabbatu saboda tafiyanta a hankali a hankali take yi inda za ta yi tafiya tare da sauran tsuntsaye ga sun wuce ta to a sai Allah ya ce wa inna minkum laman laibabti'an daga cikinku akwai waɗanda suke ja baya suke janye jikinsu saboda in za a tafi yaƙi suna zuba ido fa'in kana lakum fatfin min Allah idan kuka samu nasara daga wajen Allah to qalu alam nakum ma'akum sai su ce kai ba muna tare da ku ba mu ba abokan ku bane ai mu ne naku amma wa in kana lil kafirin nasibun idan kafirai ne suka sama nasara suka samu gasa suka sama wato fa in kana lakum fatu min Allah la yaqulanna ka allam takum bainahum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa fuza fawzan azima idan ku ne ku samu nasara to sai su ce a duniya kan ba wai muna tare da ku ba ma'ana ba dazu dazun nan kan ba akwai kauna tsakanin mu ba nan rayuwar da muke yi ba muna son kuna son mu ba ka allamta kun bainakum wa bainahu mawadda ai akwai kauna da soyayya tsakaninku da su sai ce ya laitani kuntu ma'ahu ina ma a ce ina tare da su fa akuza fawzan azima da sai in samu wato gara basa in samu lada in samu sakamako mai girma shine ganima kaga almuhim shine me ya hana shi fita shine yana jiran ya jiya ya za a je a dawo idan an je an dawo lafiya musulmai sun samu nasara sai ce kash ina ma da na bi su idan kuma an ci galaba akan musulmai sai ce ai dama ba ma tare da su ta ce dama muna tare da kafirai ne to kaga wannan halin kafirai kenan suna ma annabi sallallahu alaihi wasallama da sabai fatan halaka da fatan mutuwa to shi yasa a suratul tauba Allah yake cewa qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا تربصوا فتربصوا إنا معكم من المتربصين Allah ta'ala ya ce kul ka ce da su hal na bina illa ihdal husnayn Allah ya ce ka faɗa musu mu musulmai ka ce musu da ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran musulmai Allah ya ce ka faɗa masu kafirai ba abin da kuke jira ya same mu kuna mana fatan wani mummunan abu ya same mu amma ku sani in an je yaƙi komin rayu a duniya ɗaya daga cikin abubuwa masu kyau ne guda biyu zai same mu shine ko mu je yaƙi mu samo ganima mu dawo ko kuma a kashe mu mu samu shahada wannan shine abin da za mu je mu dawo da shi amma wa nahnu natarabbasu bikum ku kuma abin da muke jiran ya same ku daga wajen Allah shine an yusibakumullahu bi azabin min indihi ko dai Allah ya kawo muku wata azaba daga wajensa au bi aidina ko kuma ya azabtar da ku ta sanadiyar mu ɗayan biyu zai faru mu dai ko dai mu samu ganima mu je mu dawo ko kuma mu samu shahada duka abubuwa ne masu kyau ko kuma ba ko dai Allah ya azabtar da ku sanadiyar mu ko kuma ya kawo muku azaba daga wajensa to Allah ya ce wannan fatan da kuke yi ka faɗa musu kafirai ku bani labari in ahlaka ni Allah in Allah ya halakar da ni wa mamma'iya da waɗanda suke tare da ni au rahimana ko yayi mana rahama Allah ya ce to ka faɗa musu ku kafircin da kuke tare da shi faman yujidul kafirina min azabin alim waye isa ya tsiratar da kafirai daga azaba mai radadi waye isa saboda haka Allah yana nuna musu duk abin da ya same mu ko mai kyau ko mara kyau ba zai hana Allah ya yi muku azaba in kuna kan kafirci ba jama'a muna fahimta ku saboda haka ma'ana shine wani mummunan abu ya faru da mai karantarwa ko mai wa'azi ba hujja ba ce ta wadda ake masa wa'azi ya ce aiwa na ba akan daidai yake ba in wani abu ya samu mai wa'azi mai karantarwa to kai wanda ake karantar da kai ake maka wa'azi muddin kana kan mummunan aiki kana kan kafirci to wancan abin da aka yi masa na jarabawa daga Allah ko azaba daga Allah ko wani abu daga Allah ba shi zai sa kai kuma ka kubuta ka tsira daga azaban da Allah zai maka in kai laifi ko kai kafirci ba jama'a muna fahimta saboda haka Allah ya ce mu annabi sallallahu alaihi wasallama ka ba su amsa ka ce da su in Allah ya ga dama ya halakar da mu ko ya yi mana rahama amma dai kafircin da kuke kai ba wanda isa hana Allah ya muku azaba in kun mutu kuna kafirci in dai ba ku san azaban Allah to ku tuba daga kafircin da kuke kai Allah sai ya ce aya ta gaba ƙulhuwar rahmanu Allah ya ce ka ce da su Allah shi ne Allah mai rahama aman nabihi mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma mun dogara ga Allah Allah ya ce amma ku sani fasata alamuna da sannu za ku sani man huwa fi dalalin mubin wane ne yake cikin bata mabayyaniya tsakanin mu da ku amma mun Allah dai mun yi imani da shi shine Allah mai rahama mun yi imani da shi kuma mun dogara gare shi duk abin da kuke mana fata ku sani babu wani abin da zai same mu in ba abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara mana ba kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya kaddara mana mukan Allah shine majibancinmu daga mummunan fata da mummunan addu'a da fatan bala'i da masifa ya same mu ba kwa iya cimma burinku duk abin da kuka ga ya same mu ba kaddarawarku bace ba iyawarku bace Allah ne ya ga dama huwar rahmanu Allah shine mai rahama amanna bihi mun yi imani da Allah mun sallama mu Allah mun yadda Allah shine kadai ya halice mu kuma shine kadai zamu bauta masa wa alaihi tawakkalna sannan kuma mun dogara ga Allah mun fawwala al'amarin mu Allah tabaraka wa ta'ala mun mika al'amarin mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai Allah sai ce fasata'lamuna da sannu za ku sani man huwa fi dalalin mubin wane ne yake cikin bata mabayyaniya dangane da sabanin kira'o'i tun daga faɗin Allah ta'ala ƙul a ra'aitun in ahlaka ni Allahu akwai kira'o'i guda biyu a nan kira'a ta farko ita ce wannan da muka karanta da ita ƙul a ra'aitun in ahlaka ni Allah sannan kuma akwai kira'a ta wato al'imamu hamza wanda a cikin alƙira'atun mutawatira shi ne al'imamu hamza shi ne wanda ya karanta da bi iskanin ya ƙul a ra'aitun in ahlaka ni Allahu sai ya shafe fatahan da ke kan yawunin ya yi iskanin ta ya zama kul ara'aytum in ahlakani Allah maimakon kul ara'aytum in ahlakani Allah sannan wa mamma'iya mutanen Kufa suna karanta ta da wa mamma'i aw rahimana maimakon wa mamma'iya aw rahimana faman yujidul kafirina min azabin alim sannan kul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna al-imam al-kisa'i ya karanta da fasaya'lamuna madadin fasata'lamuna sai zama lamirin lamiri ne lil ghaib madadin damirul mukhatab ay mukhatab sai zama fasaya'lamuna da sannu su kafiran da suke magana kamar Allah yana magana ne da annabi fasaya'lamuna da sannu su din za su sani man huwa fi dalalin mubin nan kuma fasata'lamuna zai zama an koma zuwa ga kul an ce ma annabi ka faɗa musu Allah shine mai rahama mun yi imani da shi mun dogara ga Allah kuma ku sani fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin da sannu akwai sanda za ku zo ku san wane ne yake cikin bata mabayyaniya to anan malamai suka ce akwai wani hikima ta Allah wata hikima ta Allah anan da yace qul huwar rahmanu amanna bi da ya kamata a ce ne wa tawakkalna alaihi sai aka ce mai wa alaihi tawakkalna kaga a wajen amanna sai aka gabatar da amanna a wajen wata wakalna kuma sai aka jinkilta wata wakalna to menene dalili shine malamai suka ce wannan ya faru ne saboda wajen amanna bihi Allah madaukakin sarki yana bijiro da magana ne yana mu'arada ne da kafirai bayan Allah ya ambaci mummunan kafircin da suke ma Allah sai Allah ta'ala ya ce to ku sani shi Allah subhanahu wata'ala mai rahama ne amanna bihi mun yi imani da shi sannan wajen wa alaihi tawakkalna wannan kuma dalili shine saboda wato taqdim na alaihi kafin tawakkalna wannan wato nau'in ne min anwa'il hasar shi kadai muka dogara ga shi ba mu dogara ga kowa ba in ba Allah ba to sannan kuma wata fa'ida a ayar nan ita ce bayan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan ayar ka ce da su in Allah ya ga dama ya halakar da ni da waɗanda suke tare da ni ko ya yi mana rahama wa ya isa ya tseratar da kafirai daga azaba biradi maimakon Allah ya ce kul huwallahu sai ce kul huwar rahmanu ka ce shi Allah Allah ne rahama ne shi ma'ana mu da muke kan daidai Allah ba zai mana azaba ba ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartu wa amantu mun yi imani ma Allah mun gode ma Allah Allah ba zai mana azaba ba sannan kuma kuma da kuke kan kafirci idan kuka tuba kuka dawo zuwa ga Allah to Allah mai rahama ne Allah zai karɓi tuban ku qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwal jama'a muna fahimta ko saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace ka faɗa musu fasata'lamuna da sannu za ku sani dai man huwa fi dalalin mubin wane ne yake cikin bata mabayyaniya waɗannan irin wannan bayanin Allah ya yi ta ba mu labari ya yi ta ba da irin wannan amsan ga kafirai suna jingina cewa da annabi sallallahu alaihi salama da sahabbansa su ne batattu suna kafa hujja da wasu abubuwa da yawa na farko shine suna kafa hujja da cewa su su kafirai su ne waɗanda suke da kuɗi suke da arziki kuma su ne manyan mutane daga su ne akan daidai su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai mafiya yawansu talakawa ne marasa kuɗi ne daga su ne akan bata shine Allah yake cewa wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lilladhina amanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya Allah yace idan aka wato karanta musu ayoyin mu bayyanannu a fili Allah ce sai kafirai sai su ce ma waɗanda suka yi imani sai su ce ku zo mu zauna ga ku musulmai ga kuma mu kafirai ku tsaya ku kalla tsakanin mu da ku ayyul fariqai ne cikin bangarori guda biyun nan ko ku musulmai ko kuma kafirai wanne ne daga cikin khairun maqaman wa ahsanu nadiya wanne ne daga cikin fi alkhairin matsayi wanne ne daga cikin yafi kyawu yafi kyan fasali yafi kyan dukiya yafi kyan abun duniya suwaye masu kuɗi a cikin musulmai ko kafirai Allah ya ce a'a ai ba wani abu bane kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu arrahmanu madda Allah ya ce ba wani abu bane ai wanda ke cikin bata Allah na iya shimfida masa duniya amma Allah ya ce hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma al'azaba wa imma sa'a har zuwa lokacin da za a nuna musu abin da ake musu alkawari da shi ko dai tashin alkiyama ko kuma su ga azaba to a lokacin fa sayalamuna man huwa sharrun makanan wa adhafu junda anan za su san wane ne yake mafi sharrin matsayi wane ne kuma yake mafi rauni wajen runduna da mataimaka tsakanin su kafirai da kuma musulmai saboda haka Allah ya nuna mana cewa shi wannan hujjar da suka fa ba hujja bace da haka Allah ya ce da sannu kar ku damu fasata'lamuna man huwa sharrun makanan fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin sannan yake cewa suratu taha qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus sirati sawi wa man ihtada Allah ya ce duka kowa na jiran kaddaran Allah ne a kansa kowa na jiran ajalin Allah ne ya cin masa Allah ya ce kuma ku jira kamar yadda muke jira amma daga ƙarshen ƙarshe in an je alkiyama za ku gane wa suwane ne suke kan hanya madaidaiciya suwaye suke kan shirya kuma suwaye suke kan bata za ku gane in an je lahira ai za a gane wa yau mata kuma sa'atu yau ma'izin ya tafarraƙun in an je lahira ai za a ware musulmai su yi gefe kafirai su yi gefe Allah ya ce lokacin da aka ce ku kafirai mujrimai ku matsa gefe wamtazul yawma ayyuhal mujrimun Allah ya ce a daidai wannan lokacin za ku gane su wane ne suke kan daidai za kuma ku gane su wane ne suke kan bata a lokacin za ku fahimta kaga kuma lokacin fahimta ba za ta yi amfani ba fahimta za ta yi amfani ne in an fahimta a nan duniya kuma aka gyara amma in sai an je can aka fahimta to bala ta hina manas ihun da za a yi lokacin da cewa mun gane mun fahimta a lokacin fahimtar bata da amfani bata da amfani to sai Allah ya faɗi a ayan ƙarshe sai ce kul ara'aytum Allah ya ce ka sake tambayin su ka ce da su ku bani labari mana in asbaha ma'ukum ghauran idan ruwanku ruwan garinku ruwan ƙasanku gaba ɗaya ya wayi gari ya zama gauran malamai suka ce ma'anin gauran shine ga'iran zahiban fil ardi ya zama cewa ruwan da kuke takama da shi na wato rijiyoyi ko tekuna ruwan ya zama ya nitse cikin ƙasa ya shige cikin ƙasa latanalu latanalu wuddila ya zama cewa gugu wato guga menene jami'i na guga gugogi guguna to ya zama cewa jam'in guga din ba sa iya jawo ruwan ruwan ya nitse cikin ƙasa a tona can ruwa ya ke kulkulowa a tona can ruwa ya ke kulkulowa ruwan kogi ya ƙare to ruwa ya zama gauran kenan ai zahiban fil ard ruwan ya lamushe cikin ƙasa ƙasa ya tsotse ruwan ya shanye gaba ɗaya duk inda ku tona kun ki samun ruwa Allah ya ce to ka tambaye su faman ya teku bima'in ma'in wane ne ya isa zo muku da ruwa ma'inin malamai suka ce ai jarin waye isa zo muku da ruwa mai gudana waye isa kawo muku ruwan teku kamar yadda imamu katada da imamu dhahak suka faɗi wasu kuma suka ce ma'anan faman ya teku bima'in ma'in ai faman ya teku bima'in kathir wane ne ya isa zo muku da ruwa mai yawa waye isa kawo muku wannan abdullahi dan abbasin ya ce faman ya atikun bima'in ma'in ai faman ya atikun bima'in azbin ya isa ya kawo muku ruwa mai daɗi in Allah ya tafiyar da ruwansa wane ne ya isa ya kawo muku ruwa kaga anan dole ba yanda suka iya dole su ce wane ne dole su ce Allah ne saboda haka shi Allah kaga saboda Allah shi shine Allah kuma shine kadai Allah in shi Allah ya hana ruwa sai kuma a koma wajensa a ce Allah ka taimaka ka bamu shi Allah shi ya ƙi ruwan babu kuma wani wanda isa aka isa a tafi wajensa a ce ya ce ma Allah ya yi ruwa kuma ya yi ruwa babu sai dai a sake komawa wajen Allah ɗin a ce ya ubangiji muna roƙonka ka babu to shi ne Allah ya ce ka faɗa musu in Allah ya ga dama ya tafiyar da ruwan kuwa isa kawo muku ruwa shi yasa a suratul waqi'a Allah yake cewa afara'aytumul ma'a alladhi tashrabu na'am أفرأيتم الماء الذي تشربون
Mm.
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون law nasha'u لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
Allah yake cewa a fara'aitumul ma'alladhi tashrabun Allah ya ce ku ka tambaye su ka ce da su mana ku bani labarin ruwan da kuke sha wannan ruwan da kuke shan ku bani labari Allah ya ce a antum anzaltumuhu minal muzni ku ne kuka saukar da ruwan daga girgije am nahnul munziluna ko kuma musu Allah mu muka saukar da ruwan Allah ya ce launa sha'u inda mun ga dama ja'alnahu ujajan da mun sanya ruwan wato ya zama ruwa ne mai zartsi wanda ba zai shawu ba Allah ya ce falawla tashkuru dan me ba za ku gode mana ba dan me yasa ba za ku gode mana ba malam ka duba ruwa ka gani ruwa shine abin da za ka ji shi ba shi da test amma kana shan shi kana jin daɗi ba shi da ɗanɗano amma kana shan shi kana jin daɗi ba ƙamshi yake da shi ba ba wani abu yake da shi ba kawai saboda Allah ya riga ya tsara rayuwarka ba za ta tafi ba dole dole sai da ruwa ne dole sai da ruwa to shine Allah ya ce ku bani labari in Allah ya ga dama ya tafiyar da ruwan waye isa ya kawo muku ruwa in ba Allah ba waye sai kawo muku ruwa in ba Allah ba kwamishinan ruwa a kowace jiha ba akwai ministry for water resources ba akwai kwamishina aina jin shi ma dabararsa tana farawa ne bayan allah ya yi ruwa ai daga nan dabararsa take farawa idan allah ya hana ruwa za a zuwa ce ma kwamishina for water resources ne ya rubuta takarda ya sa hannu a yi ruwa ba zai yi ba iya aikinsa iya abin da yake iyawa shine ya sa hannu a tona rijiya ya sa hannu a yi famfo a yi tuka-tuka amma ruwa ya zo kan wallahi saura kuma aikin Allah duka wannan kuma aikin Allah ne to kaga shi ruwa duk abin da muke bukata na abinci da abin sha yana alakance ne da ruwa idan noma kai kai shuka daga lokacin da ka rufe a cikin ƙasa saura kuma du'ai saura addu'a ka nemi ƙasa mai kyau ka nemi iri mai kyau an saka taki an yi gyaran gona an yi aiki an yi wane ne duka an gama in an gama kuma sai a ce allah ya ba mu damuna mai albarka mana da shi mai noman da ma'aikatan da kwamishinan noma da masu rabon taki da waye duk dabararsu ta kare yanzu a shuka a ƙasa ta fito saura kuma aikin allah saura aikin allah aikin kowa ya kare eh shi yasa aka ce wai akwai wani wallahi alam ban sani ba ko ba fulatani ne ko ba barbare ne uku eh wai idan yana shuka gyada idan ya zuba a ƙasa ya taka sai ya ce watakila Eh, in ya sa a bakin sai tauna sai ya ce dahir eh to ban sani ba wannan ya fi kama da fulani ne ko bare bari ne to kaga eh ai wanda ya tauna kan dahil ne tunda ya tauna amma wanda ya sa a cikin ƙasa ga ya watakila ne sauran kuma ikon Allah sauran ikon Allah to kaga kenan Allah da ya ce ma wato su kafirai ya ce a ma'annabi ka tambaye su in Allah ya tafiyar da ruwanku ruwan ya zama ya ƙare babu shi gaba ɗaya to wa isa ya kawo muku ruwa in ba Allah ba Allah shi ke saukar da ruwa alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha Allah shike saukar da ruwa sannan kuma wata hikimar Allah shine idan yayi ruwa ana shuka abubuwa da yawa Allah ya ce wannan shukan da ake yi yuska bi ma'in wahidin da ruwa ɗaya ake shayar da wannan shukar amma Allah ya ce wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul muna fifita sashen shukan sashin wato kayan gona akan sashi wajen ɗanɗano idan ruwa ya daki lemon zaƙi sai ya ƙara zaƙi idan ya daki gauta sai ya ƙara ɗaci saboda haka shi lemon zaƙi ya nuna ya nuna shine yayi zaƙi ita ko gauta ta nuna ta nuna shine ta yi ɗaci kuma duka ruwa ɗaya aka shayar da su kai ma dai kuma kasan idan ka ɓare lemon zaƙi sai ka ji shi da ɗaci sai ka yadda shi in ka unko ka zo ka tsaga gauta ka ji ta da zaƙi nan ma kuma kasan akwai matsala saboda haka kaga wannan hikima ce ta Allah a gona ɗaya a shuka lemo a shuka gauta a shuka lemon tsami kuma in Allah ya tashi ruwa ya yi ruwan lokaci daya in ruwan ya bugi lemon zaki ya kara masa zaki in ya bugi lemon tsami ya kara mishi tsami kaga shi lemon tsami ya nuna ya kai lemon tsami shine ya kai wanda in ka ɗanɗana tsaban tsaminsa sai ka ji kanka ya juya to shi wannan ya gama nuna kenan in ya bugi gauta ya kara ɗaci in ya bugi goro ya yi ɗaci eh sannan kuma zaƙin lemo ba iri ɗaya ba ne da zaƙin abarba amma dai duk sunansu mai duk sunansu zaƙi ɗacin gauta ba iri ɗaya ba ne da ɗacin goro kuma duka da ruwa ɗaya allah yake shayar da su duka da ruwa ɗaya allah yake shayar da su yanzu allah duk ya gama maka wannan sai kuma a zo a samu wani farfesa na falsafanci a duniya ya gaya maka wai duniya tana rayuwa ne just by nature kawai duk abinda ka ga ya faru kawai haka kawai ya faru ba ikon Allah a ciki wannan ai ƙarya ne ai eh ai duk abinda zai faru na faruwa ne by nature komai kawai by nature yake faruwa da an samu matsala da an samu matsala amma Allah shi ke kaddara abin da ya ga dama ya faru saboda haka Allah shine ubangiji da haka jama'a wannan shine karshen wannan sura suratul mulk wadda kuma akan wannan darasi insha Allah ta'ala za mu dakata mu ba da hutu sai Allah ya kai mu bayan azumi in Allah madaukakin sarki ya yarda a kafin mu tashi na farko kun ga muna tunkaran watan Ramadan watan Ramadana wata ce mai albarka wata ce mai daraja wanda ya kamata mu dage kwarai da gaske mu tsaya ka'in da na'in wajen ribatanta kullum ina maimaita mana a daidai lokacin da shekara take zagayowa Ramadan ta zagayo dole-dole matasa mu ja hankalin junanmu a masallatayya ana ta shirya mana yadda za a yi tafsirai yadda za a yi sallolin tahajjudi yadda za a yi kaza da kaza na ibada da sauransu daidai lokacin kuma matsiyata kuma suna can suna shirin irin fina-finan da za su sako a cikin ramadan abinda suke so shine su cika burin yahudawa a kanmu Allah yana kiran mu zuwa ga gafara su kuma suna kiran mu zuwa ga kallon fim ko kuma ana can ana tafsiri musamman matasa 'yan kwallo kun sa wani abu sunan shi Ramadan Cup ana nan ana tafsiri kai gana can kana ihu a filin kwallo an ci kwallo wani daɗin kwallo ne ya kai ka har ya ɗauki zuciyarka ya ɗauki hankalinka ka yafe zuwa tafsiri ka tafi kwallo a Najeriya a filin kwallo a Najeriya wanda da kuskure in kai rashin sa'a ka caki wani dutse watakila in ka tafi injuri kan ka dawo babu rana ka yi haƙuri ka jure ka shanye wannan watan mai yiwuwa daga nan Allah ya kawo maka ɗauki da gyara a rayuwarka babu mamaki an je aljanna a samu kwallo mai buga kanta da kanta ba ya ka sha wahala ba nan kan kwallon najeriya kan ba wahala ake sha ba duk in kun gama yi kun ci kwallon duka ihun yana karewa ne a 2-0 iya abin da yake karewa kenan ku ne masu ihu a cikin gari ku kun ci kwallo to me ku samu a kwallon babu ba abin da ku samu a kwallon to ana can kuma ana rabar rahama da gafara a watan ramadan kai kuma ka tafi kwallo ko kuma ana nan ana sallan tahajjud ko sallan tarawihi kaga matashi bai taba tashi cikin ramadan dan yi tahajjud ba amma yau zai tashi saboda za a sa kwallo tsakanin tim kaza da tim kaza zai kalli arna kaburai wannan shi ne dalilin da zai tashi cikin dare amma wai ya tashi ya fito masallaci a yi sallan tahajjudi da shi ko tarawihi da shi bayi da wannan lokacin za a bata mai lokaci ba shi da wannan tani wani har a gama ramadan din nan ta wuce gaba daya bai je wajen tafsiri ko sau ɗaya ba ko sau ɗaya bai je gun tafsiri ga tafsirai sun yawaita da asuba a yi tafsiri da rana a yi tafsiri da yamma a yi tafsiri da magariba da isha duka ana tafsiri kai duk wannan tafsiran da ake a wuni in baka je na asuba ba za ka je na rana in ba na rana za ka je na yamma in baka je na yamma ba ana yi bayan isha duk wayannan tafsiran da ake gaba daya kai baka da rabo a ciki watan alkur'ani ta kare maka a yawon kwallo ta kare maka a kallon fina-finai to kai mai kari bata a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun ga watan ramadan yace a cikin watan ramadan akwai wani dare wanda yake da alkhairin da yace la yuhramu khairuha illa mahrum ba wadda za a haramta masa samun alkhairin wannan daren wannan watan ramadan din sai haramtacce wanda bai da rabu duk wanda ramadan ta wuce ta kare bai samu gafara da rahamar Allah ba annabi ya ce wannan bashi da rabu sabai suka ce wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna gani yana zaune sai ya tashi ya hau mimbarinsa da ya taka matakalan farko sai ya ce amin da ya taka na biyu sai ya ce amin da ya taka na uku sai ya ce amin sabai suka ce ya rasulallah ba mu ji an yi addu'a ko su ɗaya ba amma mun ji aka ce amin sa uku ya ce jibrili ne zai same ni ya ce zan yi addu'a duk abin da na ce ka ce amin ya ce to ina ji ya ce na farko duk wanda ya riski iyayensa suna raye ɗaya daga cinsu ko dukansu kuma har suka mutu ko ya mutu bai samu rahamar Allah da gafaran Allah ba Allah ya nisanta shi daga rahamarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace amin yace na biyu duk wanda watan ramadana ta zo har ta zo ta wuce bai samu rahamar Allah da gafaran Allah ba Allah ya tsine mishi albarka annabi yace amin yace na uku duk wanda aka ambaci suna bai mun salati ba aka ambaci suna na bai mun salati ba Allah ka tsine mishi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yace amin kaga daga ciki almuhim shine akwai alamar cewa duk wanda har ramadan ta zo ta wuce bai samu rahama da gafara Allah ba cewa wannan mutumin tababbe ne shi wasu abokai guda biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikinsu ya je yaƙi sai aka kashe shi sai ɗayan kuma bayan shekara ta zagayo abu huraira ya ce sai ya mutu a kwance akan gadonsa sai wannan ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah abin mamaki nayi mafarki naga wayannan abokai guda biyu wannan da ya mutu kwana kwanan nan akan gadon shi naga ya rigayi wancan da ya mutu a wajen yaki shiga aljanna ya bashi tazara mai yawa wannan ma ya zo ya ce wannan ma ya zo ya ce sahabbai suna mamaki ya aka yi ku wannan yake gani haka mafarki wannan ya ga haka wannan ya ga haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kun manta ne cewa daidai lokacin da wancan ya mutu wannan ya ƙara samun damar ƙara salloli sannan kuma ya ƙara samun ramadan guda ɗaya bayan mutuwar abokinsa wannan ramadan ɗin da ta shigo cikin shekara ɗaya da ya samu bayan mutuwar abokinsa shi ya ba shi daraja da falala sama da falalan shahadan da abokinsa ya samu a wajen yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wadda raina yake hannunsa wallahi tazaran da ke tsakaninsu ya fi tazaran da ke tsakanin sama da ƙasa yanzu kai kana musulmi yaushe za a zo ramadan ka bari wannan wato abin ya kare ka kara ya ce a asara su kuma yan uwanmu mata kamar da na shashafa maimaita musu cewa galibinsu su kuma suna karar da ramadan ɗinsu ne a shirye-shiryen abinci galibinsu a nan ramadan ɗinsu yake kare ba karfe shida na asuba an yi sallar asuba ta je ta yi bacci zuwa karfe takwas ko tara ta tashi ta kama wanke-wanke zuwa sha biyu an fara gyaran kayan miya da tsintan shinkafa har zuwa a zahar la'asar na yi kuma an shiga kicin wai mai dalilin suwai shine wasu na ciyar da masu azumi eh wannan abu ne mai kyau ciyar da masu azumi ba abu ne mai kyau kuma akwai lada a ciki kuma kuna kokari sosai Allah ya saka musu da alkhairi eh suna kokari sosai kowa yana bacci a gida ita mace uwa ko mata ta tashi awa ɗaya kafin kowa ya tashi ta fara shirye-shiryen abincin sahur suna kokari Allah ya saka musu da alkhairi amma ya tsara ba kanku lokaci wannan aikin da kuke yi na alkhairi kar kuma ya hana ku yin wannan aikin alkhairi shi ba ku zage ku yi gasa da maza wajen aikin alkhairi a zo a ganki kina gasa da mijinki ko kina gasa da dan uwanki cewa mu yi rigaye rigaye a ga waye zai riga saukan Qur'ani a kwana uku a ga mata da miji mm ka zo na kima mijinki wayo ce to in na riga ka zaka ban dubu goma in ka riga ni kuma Allah ya bada lada eh mana in ya in ya riga ta Allah ya bada lada mana in ta riga shi kuma zai bada tukuici a samu a ribaci abin da ake so a ribata na daraja da falala saboda haka mu tashi mu dage mu ribaci wannan wata mai albarka na ramadan allah ka riskar da mu wannan wata mai albarka sannan kuma daga ƙarshe na farko dai muna godiya ga allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana kun ga mun fara tafsirin wannan sura ta suratul mulk a a wannan a ranar litinin ko 14 ga watan rabi'ul thani a wannan shekara da muke ciki ta 1446 16 ga watan 12 shekara ta 2024 yau kuma gashi mun kammale ta a darussa guda goma muna roƙon Allah ta'ala ya siya mana ya sa mu yi tarayya da ku cikin lada bayan godiya ga Allah ya ba mu dama da iko na ribatan wannan lokaci da kuma gabatar da wayannan darussa za mu yi godiya na farko ga shi malam nasiru wanda shine jagora kusan uba a harkan karantarwa da da'awa a wannan yanki muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske a lokacin da ya fara yi min maganan wannan darasi ya yi min magana ne a bisa babi na neman alfarma to amma shi yana matsayin uba ne a gare ni saboda haka ni a waje na neman alfarmarsa kamar umarni ne matukar Allah ya bani ikon haka saboda haka ba tare da bata lokaci ba bana mantawa mun yi magana da shi ran juma'a ran litinin muka zo muka fara darasi saboda haka muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi yana iya bakin kokarin sa kware da gaske ya bada lokacin sa ya bada ilimin sa ya bada dukiyan sa baya kyashin cire dukiyar sa ya kashe ma hidima ma addinin Allah saboda haka yana kokari kware da gaske ya baku ilimi kuma ya baku dukiyarsa Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna sannan kuma muna godiya ga shi alaramma alaramma Abdulrahman Abu Dujana wanda kusan shine yake sa makaratun ado da kawa saboda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa alamar inna ahsanan nasi qira'atan alladhi idha qara'a ra'aita annahu yakhsha Allah ana shi tana cewa mafi kyawun masu karatun ƙwar'ani shine wanda in yana karatu fuskansa tana nuna alamar tsoron Allah a karatunsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kawata qur'ani da muryoyin ku yi makaratu ku yi maqur'ani murya mai kyau yace fa inna sautal hasana yazidul qur'ana husnan sauti mai kyau yana ƙara ma qur'ani kyau sauti mai daɗi yana ƙara ma qur'ani daɗi yasa wani lokacin za ku ga in mun zauna ya fara bude mana da karatu sai ku ga na bari ya dau tsawon lokaci yana karatu saboda wallahi ji nake kamar kan na da shi nakan ji wani lokacin in ba din majalisin tafsiri muke yi ba da in ya fara karatu kawai mu zauna na tsawon minti hamsin nan ko awa daya mu saurare shi kawai ta fesa mana karatu Allah ya saka da alkhairi malam Allah kuma ya kawo alaramiya mai tafasa shayi wanda da ta sa wanda za ta sa sautin ya kada fitowa da kyau a daidai a yanzu ma da watakila yana dan fama da watakila a jegun mai shayi shayi ya kare amma sauti yana kyau ina kuma ga ana da tabbaci da garantin cewa an je gida akwai shayi Allah ya albarka ko da yake dai ran da aka yi saukan can na ji cikin wanda suka yi waka wa malamai akwai wacce na ji ta dan kara kada sautin sanda ta kira Abu Dujana Allah ya sa da shikin sannan kuma bayan nan za mu yi godiya ga su 'yan social media wanda suna kokari kwarai da gaske kuma suna haska mu wa duniya musamman shi dan uwa malam habu wanda kusan yana daga cikin waɗanda suke kokari sosai akan karatun nan gaskiya gaskiya ina iya cewa in ka cire maman nasir babu wanda ke zakewa akan a samu karatun nan ya tafi yadda ya kamata irinsa kusan koyaushe shi ke jigilan ya je ya ɗauko ni daga inda nake ko ina ne ya kawo ni wannan waje sannan kuma da ɗan uwa wanda kuma shi kuma yake taimaka masa shine a gefe na ku wanda an tashi kuma yake kirjima za a mai da ni gida Allah ya saka musu da alkhairi wannan aikin da suke na social media suna yada kuma duniya gaskiya suna kokari wannan karatun da muke gani ba mu sanin ta inda yake tafiya akwai darasin da muka yi a nan wanda ban taba tsammanin cewa karatun ma ya fita ba ran da muka yi darasin da daddare kafin gari ya waye na fara ganin maganganun mutane akwai wani bawan Allah daga Obajana jihar Kogi da sauransu yana magana akan cewa ya zai samu wannan cikakken wannan karatu ya gan shi wani ya yanke ya tura masa mu ban ma sani ba kuma mun sani dai cewa ka gane shi kadai ne yake dauka so duk wanda ya samu karatu live ya samu ne ta wajen shi saboda haka yana tafiya sosai yadda yadda duk ba mu taba tsammani ba Allah ya saka mishi alkhairi sannan kuma kuma mahalatta masu halattan karatu dole mu muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi kullum ina faɗi cewa unguwar wuntin dada tana daga cikin unguwan da bana haufin zuwa karatu saboda baka tsammanin zaka zo karatu ka samu mutum uku a masallaci kaga yanzu ga masallaci a cike ga wasu a zaune a waje ga wasu a tsaitsaye kuma kullun haka muke fama Allah ya saka muku da alkhairi da iyaye da dattawa musamman iyayenmu da kuma dattawa Allah ya saka musu da alkhairi sannan waɗannan ɗalibai ɗaliban hadda mahaddata kullun ina maimaitawa ina jin daɗi wallahi in na zo na gansu musamman wayannan kananan yara da nake ganin wayannan yayinsu suna sa su a gaba maimakon su bar su daga waje sai su ta hayaniya da surutu sai su tuttuɗo su gaban mu su tara su a gaba su zauna a gaba su kuma suna bayan su wasu kuma wasu kuma suna waje na ga wani lokacin har da mu'addib yana zama da bulalinsa idan wani ya dan nema kauce hanya sai ya dawo da shi to kaga gaskiya abun mu musun jinjina ne sun koyar da su a makaranta kuma an tashi daga makaranta su tattaro su su koro su wajen karatu Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya biya ku da gidan aljanna Allah ya sa mu yi tarayya da ku a cikin lada sannan daga ƙarshe kuma akwai ƴan unguwa su ma ƴan unguwa dole musu addu'a dan inda sun zo sun tada hayaniya da hargitsi cewa ba za a yi karatun nan ba dole ko muna so dole mu hakura saboda gudun tashin hankali amma na ba za su iya ba mala ya ce ba za su iya ba to kaga akwai alamun kenan cewa sunna ta samu gindin zama a wuntun dada ko ta ina sunna sak bida sam Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya saka mashi malam da alkhairi to daga ƙarshe kuma insha Allah ta'ala za mu nemi shi Iman Nasir ya mana jawabi kuma ya cika ce mana insha Allah ta'ala akarmakum Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نجد يقول الله سبحانه وتعالى وبركاته سألناه ما نقول لهم ما نقول لهم بلا بيا كنشي من يزوز تعدوا من مدرنا يجي مسنا لك المعروف كاتب أنا بيجي دون دون كاتب دون كاتب in baka tsara wani abin tambaye shi ma da yake canza wasu koda da kalmar mai kyau masu addu'a wallahi addu'a za mu yi maka saboda duk abin da ya kamata kai wani kayi wannan lokaci an yi gabatar da kato na goma a fara wannan kato kai Allah ka taimake mu Allah ka saka da su Allah Allah ya yawaita mana irin ka wannan matashi ne kawai ba da mai wani ne layi ko a wani makar amma sanin layi dama ya fito babban gida gida ne wanda ba abin da aka raga kansa banda da ya addini ci gaba ya samu gida ne wanda allah wa wani jiyar masa baiwa mahaifinsa gaba ɗaya rayuwarsa ya tafi da shi a kan addini na ga fito a dini ci gaba na ga ka je a dini ci gaba har ka aka aka rayu wallahi mai da tun ina jin sunansa tun ina jin sunansa har Allah da ne shi har muka fahimci na muka san ne shi ya zama yanzu muna sha'ir shi mun shaku sosai har da soyayya ta musulunci bayan shakuwa da ba bisa shekaru ba sai ya kai shekaru ne ba sai shekaru nawa ne ba sai shekaru nawa ne dan da ya fi shekara ashirin wanda ba ya sa ya fi shekara ashirin to shi ne kuma ubangiji kuma sai Allah da mara abin wannan Allah da shi na farko abin da kuma su bai mata shi tabbas saboda shi ba sa kai nan na ga ya zarta juma'a nan Allah da ya gabatar da karatu karatu irin na wani da wani ya ce wannan ne aron mani aron ma ba irin muna aron ma ba ga yaro na'am da tsari ta zauna ne bayan ya kammala mana da wani shi sai ke magana an shi da malamin ya ce a iban koma ya ɗauke ba malamin kan ya yi gwarma tun ba musamman ya sunan ba tun ba musamman ya sunan ba ya ce to lallai malamin ya yi gida ya yi magaci sai da abin miji maka albarka a muna sa ran insha Allah zai zo a wani lokaci da bayan sallah ko nan da haka haka insha Allah ba ne da ma'amu insha Allah ba ne da ma'amu Allah ya tsaya Allah ya ba shi da cikin kuma da mu da su mu da sanin da sa a sanin zuciya Amin. Amin.
Al-Batu Salih amin Allah ya baka mutagari amin ita ma wata aran ya hafiza da yawan amin kuma ta ganin wanda wani ba aran ma amin lallai alhamdulillah wannan shi ne kamar da wani bayanin ta kawai tun kwanaki kuma da tun jiya ko tun ya ce ko na'am a wurin yayin ɗalibin na tashar mai arewa ana yi ce yau ne ana da yawa da karatu shi ne yau kafin rufewa a wannan sai kuma ana ya kai rayuwar bayan sallah lallai a mutum wannan masallaci ta ce lallai jaddada godiyarsu a gare ka a nan cikin lallai za mu haɗa mutum a ƙalla shi da kusan mutum yau da yawon da kusan mutum eh, biyar a yanzu a kan to shi da malam ka'ida nan mun ka'ida an ga mutum ne da malam abdullahi an ga mutum ne da malam imam muhammad abu an ga mutum ne a ga cikin arziki can da wani an ga mutum ne na'am yawwa da shi ma a nan ba da sagir shi ma daga cikin yanoni Mm.
a kuma shi abdurrahman shi ma wanda shi ne mai kiran sallah wani ruwa da ya mutu ya nuna masu dace kuma sun ce lallai a gina musu yabo da godiya da nuna wani da kai mana Mm.
muna maka addu'a alkhairi Allah ya saka maka alkhairi amin ubangiji Allah ya sa rayu wallahi na so a ce da malam ya samu a tafsirin azumi ma ne da masa kawai ya ci gaba da yi mana na san abubuwan ne ba mu ne muke kuma ɗan da sassa ba shi mutum ne mata shi ne mai tsada wallahi banda don Allah ubangiji ya sa ya na ganin kiman mu wannan aikin ba a yi ne kuma ƙoƙarar su ba zuwa sanin da zai wata tsada ba a ɗan wani ne amma ya tabbata saboda ganin yau da yake yi tun ne mai tsada shi ma ya ɗauko rayuwar mahaifinsa an ji ba ka shi ya yi karbi yanzu sati mai zuwa yana karbi karantarwa ya sa ma ka cira da bukatun cika da bukatun yau sati mai zuwa yana karbi har ka addini ya yi kaduna ya yi gwamnati ya yi ina ne kullum haka ke Allah ya maka albarka ma Amin.
Allah ya ƙara maka albarka Allah ya yi rawa a duniya lafiya Allah ya ƙara inganta ma da yau da tsare ma imaninka Amin.
sa ya ka addini abin da ake wani wani wani Allah ya kamsha wasu ibada amin Allah ya dora maka sha wasu a mizanin da aiki alkhairi Allah ya kamsha wasu ibada amin Amin. Ya ma ƙarfin imani da ikhlas amin ƙara ma ikhlas a cikin zuciyarka Amin.
Allah ya ƙara ma doka akan wannan hanya Allah ya ƙara ma doka ya baka dama cikakken dama Amin.
samu dama isa samu ubangiji Amin.
Allah ya saka alkhairi amin ga shi shugaba na goma ya yi a yana wanda shi ma na ba shi amma na ya ce wani abu ba ya wasa amma dai ya kamata kuna malam malam wani wani ko rubuce shi ko rubuce shi na na zama ko alhamdulillah Allah ya saka alkhairi amin amin
malam na shi kenan ba to masha Allah aran ma ya ci mana ya mana karatu ya mana addu'a to insha Allah aran ma sai idan kara karanta mana wasu ayoyi sai kuma ya mana addu'a insha Allah wancan ayan ka dawo
أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلنا من المهتدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
amin amin